الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الفادواء والنسافية تأتبر يوم من أشاك وسوة رمضان غير رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة زوى مدينة ألف تاريه أولى أربعين بقل daidai da bakwai ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya in sabirin ci gaba da fassarar alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata ramadan wanda muna nan a cikin suratul an'am kuma muna nan ne a cikin wasiyoyin nan guda goma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da al'ummarsa baki ɗaya wasiyoyin da muka fi sani da goma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan mun fara fassara wannan aya kul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana mun yi wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum waɗannan wasiyoyi guda uku muka yi a cikin guda goma da haka a yau an ramma zai maimaita mana karatunta sai mu daura daga wasiya ta hudu wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى يقول كثير سوء تعالوا أتل ما حرم ربكم كذو إن كرن تامك أبن أبنجد كوي حرم تامك ألا تشركوا به شيئا نفرق عليكم ألا تشركوا به شيئا للي واجبي أكنكني كذا وهذا ألا دوني أو المبتع وبالوالدين إحسانا كما لإيائك جوت تامسوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم kada ku kashe ‘ya'yanku saboda tsoron talauci mu ke azarta ku ku iyaye su ma ‘ya'yan mu ke azarta su arzikinsu a hannunmu yake ba a hannunku yake ba Allah ta'ala zai ce wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci alfasha wacce ta bayyana a fili da kuma wacce ta boye kalman alfasha tana da fassara a wurin malamai shine duk abin da aka san muninsa a shari'ar musulunci na zance ko na aiki jama'a ina fata an gane wannan to wannan yana ga tsaba gita mene alfahsha ma'ana kada ku aikata ba a ce kada ku aikata alfasha ba Allah cewa ya kada ku kusanci alfasha an gani alfasha ko akwai na zance akwai alfasha na aiki kowanne cikin dangogin nan guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa mutane aikatawa wanda wannan yana da muhimmanci mu gane yadda Allah subhanahu wata'ala yake so mutane su sami ingantacciyar rayuwa kada wani cuci wani kada wani zalunci wani kada wani shiga haƙƙin wani to Allah sai ce wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batana kada ku kusanci alfasha ma'ana ba ma ka rungume ta ka aikata ba a kada ka kusance ta ma'ana duk abin da zai iya kai ka zuwa ga yin wannan aiki na alfasha to kada ka aikata wannan abu don misali da ka ce ma kada ka aikata kaza da kuma a ce kada ku kusanci kaza wanne ya fi nisa wajen hani ko ya fi ƙarfi wajen hani a ce ma kada ka kusanta shi ya fi ƙarfin hani fiye da a ce kada ka aikata ila aikata har sai ka je bakin abin da za ka yi da ce maka kul amma wannan yake kan ma ka je inda za a ce makuri ina fata mun gane wannan kalmar al-fahsha kamar da muka ce shine abin da aka san munin sa a shari'a muni ne na zance muni ne na aiki duk ana kiran shi suna al-fahsha a cikin alqur'ani mai girma akwai laifukan da kai tsaye Allah ta'ala ya ambace su cewa al-fahsha ne misali kamar zina Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila lalle ita zina ta kasance mummunan aiki ne kuma mummunan tafarki ne kaga Allah bai ce wala taznu ba kada ku zina a wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga nan Allah ya ambaci zina da cewa mene alfashashi to ba zinan ba ce kaɗai alfasha mutum ya auri matar babansa wannan ma alfasha ne Allah ta'ala yana cewa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kada ku auri matayen da iyayenku maza suka aura sai dai abin da ya riga ya gabata wanda kun riga kun yi azabin jahiliya wannan kuma Allah ya kawo da kai جلت إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وأن ياكفن شيء الفاشاشي ممونا أيدي كما ليفيني أبن إي أور الله sannan kuma mummunar hanya ce mummunan tafarki ne auren matan da babanka ya aura kaga anan ya ambaci albata da cewa mene yawwa sannan ya taɓarna a cikin mutane ƙarerai yaɗa wake-wake yaɗa raye-raye yaɗa fina-finai na batsa ko kawai na holewa don a shagaltar da mutane gabarin addini duk wannan yana cin kalma alfasha gulma alfasha ce haɗa wuri ka haɗa wani da wani faɗa alfasha ne gutsuru ma alfasha ne mun gane wannan yawan yawan ashar da zagi alfasha ne shirka da Allah alfasha ne mun gane wannan ai dukkan wani mummunan aiki da ka sani yana shiga cikin dangogin alfasha amma dai mun ji zina mun ji auren wani auren matan da ainihin wato uba ya aura to sai mu je na gaba a suratul nuri Allah ya bamu labari game da wannan munafiki Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda yake ya tabarna a cikin mutane da karairayi da jingina wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alihi wa sunna Allah ya masa alkawarin azaba mai girma a ranar alkiyama saboda wannan aikin da ya yi shi da waɗanda suka yi su dai akwai waɗanda an musu haddi irin su misbah irin su ainihin wato umama binti jahash yar uwar zainab binti jahash dukkanin su waɗannan ɗauki hamna ba umama ba hamna su an musu haddi da hassan bin thabit kaga da nasu ya riga ya wuce kuma ana sa rai wannan haddi ya zama kafara gare su amma shi abdullahi bin ubay ba ya masa komi ba saboda shi Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya rungumi gabarin yada wannan barna to yana da azaba mai girma a wurin Allah to a cikin ajerin gir ayoyin siyakin ayoyin sai Allah ta'ala ke cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fa'ishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun lalle waɗannan da ke so alfasha mummunan aiki mummunan labari na dingina wani zina na kazafi ya dinga yaduwa a cikin mutane to wannan suna da azaba mai raɗaɗi a wurin Allah subhanahu wata'ala fi duniya wal akhirah a duniya da lahira Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani amma kuma ku sani ba kun ga wannan ma Allah ta'ala ya ambace su na mene al-fahisha an gane wannan shi sa Allah ta'ala ya yi bayin sa mu'mini cewa alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi والفواحش إلا اللمم سوني ودندا suke nisancan manya-manyan laifuka na zunubi da kuma miyagun ayyuka sai dai ‘yan ƙanana-ƙanana kaɗai suke yi ina fata mun gane wannan kun ganin ma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa alfahisha an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi to anan Allah ta'ala ya ce kuma ma zahara minha wa ma batana wacce ta bayyana a cikinta ita albashar da ma wacce ta koyo ashe da wacce ake yi a fili da wacce ake yi a boye duk sunanta mene alfahisha yanzu mutumin da ba zai fito fili ya zina ba amma zai je kulla daki ya nemi wata fiye abinsu ya fito ana masa kallon mutumin kirki kaga sai da ya je ce rigan imanin su tukune jingine ta a gefe guda dan manzon Allah yake la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mutumin da zai je zina sai ya cire sai an cire masa rigar imani sannan sai ya zina in ya zina ya gama to in ya tuba ma Allah sai a dawo da rigar imanin sa kaga shi hajjin gina yake bada wani imani kawai saboda ya aikata alfasha ka kaddara da mutuwa za ta same shi a wannan yanayin ya za ta kwashi kuma wannan ya shafa ruwa ma mutane nawa nake mutuwa ɗakin hotel ya je yan shaye-shaye yana sai biya bukatarsa akan karuwarsa an ji an fara yin zinan kuma ya mutu akan gadon hotel akwai matar aure ce ma ta je yin zina ita ma ta mutu a ɗakin hotel na yin zina Allah ka kiya shi in an buɗe in an buɗe fagen malam zaka ji abubuwa munana iri-iri musamman a wannan garin namu a wannan lokutan ana kokawa ƙwarai yadda matan aure ke yawan zina ta zina ce malam wallahi malam abin ya zama ruwan dare wai matar aure ta ɗauki wani ƙato malam kwarto ya je gidanta ɗakinta gadon aurenta na sunnar manzon Allah kai wannan aiki yayi muni da yawa shi yasa ma shari'a ta ce in an kama kawai a kashe da an kai an tabbatar da shi ya rage a jefe ta ina fata mun gane wannan wannan shi ne ka'ida shi ma wanda ya taɓa yin aure ka'ida irin wannan ya faru shi ma a jefe shi Allah ka kare mana imanin Allah ka tsare mana imanin Allah ta'ala ya ce qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha kace kadai ubangiji na ya haramta al-fasha ma zahara minha wa ma batana wacce ta bayyana da wacce ta buya wal ithma da aikata zunubi wal baghya بغير الحق da kuma yin zalunci ba a bisa gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana da kuma hada Allah da wani abu ba tare da Allah ya saukar da wata hujja ba sannan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun sannan ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah shi ma babban laifi ne a wasu malaman suna ganin abubuwan ma za ka ambata a gaban nan dukkanin su gaba ɗayan su albasha ne tun da yake alfawahisha idan ka ga in ka ɗauki zina da sauran abubuwan da muka ambata albasha ne sannan zalunci cin dukiyar mutane ta hanyar barna menene alfasha ne in ka ɗauki hada Allah da wani alfasha ne kirkiran ƙarya ka dingina wa Allah alfasha ne wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana akwai hadisin abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi yadda hadisi ne ingantacce wanda al-Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ahada aghyab min Allah babu wani babu wani daya daga cikin mutane wanda yake Allah kishi an gane wannan ashe kishi abu ne mai kyau ko shi babu wani daya daga cikin mutane da yake Allah kishi من أجل ذلك سبود هكنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ألا يهرمت الفاشا وتتبين دوت تقويا جماعة من قالوا أنه قريد قصي وترانا كبيد وأن يا فارولة سعد ابن عبادة ألا يقار مشيدا وترانا سنزونا تارد منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم me ya faru sun zauna ana tattauna hira cewa mutum wannan da zai kawo mutum da matarsa ya zai mata sai sa'adu ibn ubada yake cewa wallahi duk ran da na ga wani tare da matata yana zina da ita wallahi sai na kashe shi sai na mai duka irin tsaran da zai zama irin ga yawa jini na wuce ina fata an gane wannan sai wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji labarin abin da Sa'ad ya faɗa sai manzon Allah ya ce ata'jabuna min ghayrati Sa'ad yanzu kuna mamaki ne na irin kishi na Sa'ad kuna mamaki fa wallahi manzon Allah ya ce na rantsa da Allah la ana aghyaru min Sa'ad yace wallahi ni na fi Sa'ad kishi wallahu aghyaru minni shi kuma Allah ya fi ni kishi من أجل ذلك سبب دليل والنبي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يهرم كالفاشا وتتبين دوت تبويا جماعنا فتا من قالوا أنه كاد وأنه شما حديثي نوني يثبت الشيء أن قالوا أنه أوجه رواية تدبا وجه أنهما إمام أحمد يفتدي تلقى أبو هريرة ألا يقارى مش يدا منظم أن صلى الله عليه وسلم أكشمته يا رسول الله إنا نغار يا منظر الله مو ما فمنا ينكيش يا رسول الله قال في منظر الله والله إني لأغار منظر الله نارا إلى الله نيما ناكيش والله أغير مني أما كما ألا يافيني كيشي ومن غيرته نهى عن الفواحش سبو كيشي لألا يكيرشيني ما ya hana aikata alfasha mun gane wannan kaga wannan shi ma daidai ne Allah subhanahu wataala yana waɗannan bayanai ne domin an yi wato mu kiyaye jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka ya ku jama'a alfasha haramun ce Allah ya haramta wacce ta bayyana da wacce ta kuya saboda ka a bayyane kada mu yi alfasha a koye kar mu albasha wannan zai sa mu sami yardan Allah subhanahu wata'ala mu kasance daga cikin bayan sa mu'minai na kwarai Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya ce wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe wata rai wacce Allah ta'ala ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai fa da haƙƙi na musulunci shi ma wannan kaga akwafi ne akan abin da ya gabata na albasha Allah ya haramta yin kisa Allah ya haramta muku haka kawai ka kashe mutum kuma kisan nan ta zahiri ko ta hakika da ta ma'ana ba ku gane ba in ku gane in ci gaba akwai kisa ta ma'ana akwai kuma kisa ta me ta haƙiƙa kisa ta haƙiƙa shi irin abin da ake a zo a harbawa ne ko a taruwa ne ko a cakamawa ne wani makami wanda wannan makamin zai iya yin tasiri wajen rasa rayuwarsa kaga wannan kisa ne ƙarara kisa ta ma'ana shi ne mutumin da zai je wajen wani boka ya yi ma wani sihirin cewa a kashe wani shi ma wannan kisa ne irin wancan ba su da bambanci a wajen hukunci mun gane wannan ko kuma a je a yi wa mutum sihirin da zai haukace har ya je ya dinga cin abin da zai cutar da jinsa ma har ya mutu kaga shi ma wani kisa ce ta ma'ana ba haƙiƙa ba ne amma wanda ka haukatar da shi ya rasa hankalinsa ya rasa kamun ga kashe shi ne saboda me rayuwarsa ba ta da me ba ta da amfani ba ta da ma'ana to ka sani in ya mutu kisan kai kai ya je ya hau titi mota ta bige shi waya sanadiyya shi Allah ka tsare mana imanin so wannan jama'a yana da muhimmanci kwarai mu dinga kiyayewa wannan ta ce ta je wajen boka tana so kai a gama mata da wancan ko a hukatar da ita ko a kore ta a garin me ta yi miki baiwan Allah arzikinki daban nata daban kai ma da kake son wani da ke sana'a iri kaza irin taka sai an sabota shi sai an talauta shi sai an tsiyata shi da za ka yi haƙuri wani baya cin arzikin wani annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudus qad nafaqa fi raw'i أن النفس لن تموت إلا بعد أن تستكمل رزقها من ظن لك شوى ملاك جبريل يا هو يا من بوساء تكرينا يا يمن وهي شوى Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa babu wata rai da za ta mutu a duniyan nan sai ta gama cinye kaf arzikin da Allah ta'ala ya bata ina fata an gane wannan dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema in ji annabi Muhammad ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku nemi wannan arzikin ta hanyar da Allah ta'ala ya haramta abin da zai ba ku mamaki guda ɗaya shine yau idan kana tunanin bari ka haɗinciwa ne ka samu dubu ɗari bari ka haɗinciwa ne ka samu ɗari biyu bari ka haɗinciwa ne ka samu dubu talatin bari ka ci amanan wane na kuɗin shi miliyan kaza wannan kuɗin da kaga ya zo hannunka ta hanyar haram dama wallahi arzikin ka ne to amma sai ka kasa haƙuri ka same su hanyar da Allah ya halatta maka sai ka neme su hanyar haram kuma hisabin yana nan yana jiran ka a gaba ga Allah a ranar kiyama mun gane wannan don da Allah bai hukunta arzikin ka bane ko haramun ki kake neman ta Allah ba zai baka ita ba mun gane wannan saboda Allah yana son ka da alkhairi irin wannan za ka ga misali ka kai mutum gyaran mota yana tarin bari in cuce ka to idan wannan manzon da ke gaya wa mutum nasiha a rai cewa ne kai tsoron Allah ka cuci bawan Allah ne ka duba yadda ke ta wahala da motar nan amma yanzu ka tsara min kuɗi akan kaza sai ya fasa ila ma ya je ya ce wani abu an ce abin dubu biyu ne ya ce maka dubu uku har canjin ka suka ja ce an gama an gama eh an gama kuma yanzu sallama ta kawai zaka yi eh amma sai dan yi shiru sai sai ce ga ma canjin ka na akwai canjin dubu ɗaya na wancan da aka samu ma'ana tsoron Allah ya zo mishi ya fata an gane wannan ne to ikon Allah suka je ya ce ah to nawa ne kuɗin aikin ka kaza ne sai ya ciro kuɗin sai ya biya shiga canjin ka a rike mun gane wannan rike na baka kyauta yanzu inda ya ɓoye wannan wanda aka cuta zai san an cuce shi amma hisabin yana nan yana jira ko baya jira yana jira ba shi ne cuta ne zalunci ne to amma da ya yi haƙuri ya ce masa ga yadda aka yi gaya mai gaskiya wannan arzikin Allah ya fasa ba shi kaga da ya ji tsoron Allah sai Allah ya ba shi arzikin ta hanyar halal to da za mu ji tsoron Allah wajen mu'amalolinmu irin waɗannan to da Allah ta'ala ya sako mana arzikin mun dinga cin shi ba tare da wata matsala ba Allah ka samu gyara Allah ka samu gyara to jama'a kun ji don haka Allah ya ce wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kada ku shi wata rai da Allah ya haramta kashe ta sai faɗa sai da haƙƙi da musulunci kashe rai babban laifi ne wanda Allah baya yafewa idan mutum yayi kada ka ka kashe wani ka baggari ka gudu ka je ka dawo an kyale ka ka guji abin da zai zo ya faru da kai a ranar alkiyama a gaba ga Allah a ranar alkiyama kuma wani yayin ma amma baya tuba ma Allah akan abin da yayi ne yana ganin ya ci bulus ya ci bagas to wallahi baka ci banza ba yadda Allah ya hukunta wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an illa khata'an bai da ya cewa ga musulmi ya kashe rabu musulmi illa khata'an sai ta hanyar kuskure to shi ma hakan ta faru wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wanda ya kashe mu'mini bisa kuskure to zai yanta baiwa mu'mina sannan wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu da kuma jiya wacce za a miƙa wa iyalansa sai dai in sun yafe in sun ce mun yafe mun muka sadaka da jininsa to shikenan har Allah ya ce wa cewa wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min ko da mahaifinsa ma kafiri ne amma shi wanda aka kashe din musulmi ne to nan kuma fatahariru raqabatin mu'mina za a yanta baiwa mumina Allah ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan wanda aka kashe din tsakanin ku da su akwai alkawari na tsere wa juna amana da kuma kiyaye wa juna yaki in an zo wa huwa mu'min shi ma mu'mini ne fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli ina fata an gane nan ma haka za a yi za a yanta baiwa sannan kuma za a bada diya fadiyatin musallamatin ila ahlihi wa tahrir raqabatin mu'mina kuma a yanta baiwa mu'mina Allah ya kaman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah ya azinci azumin wata biyu a matsayin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ana magana menene ana maganan kuskure ana maganan kuskure amma in ya shafi ganganci to sai aya gaba ta ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya iya kashe mu'mini da gangar fajaza'uhu jahannam Allah bai kawo option ba sakamakonsa jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine mar albarka wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya mar tattali na wata irin azaba mai girman gaske kai alƙaura ne manya-manya guda biyar ke jiran ka kai da kai kisa ke da kike kisa da gangar kana sare ka ce a kashe maka wani a sabota maka wani ai wani ya dame ka ka ji ka zama informant kana ba da kana ba da information ma an ta'adda sunan ka yawan maka shi shi yasa yanzu masallacin da zamu tarayya wajen kashe mutum daya kowa ya yadda a shari'a musulunci duka mu an kashe haka wasu mutane suka yi tarayya wajen kashe wani mutum musulmi su goma sai na umar ya ce kaf a kashe su suka ce ya za a yi mutum ɗaya ne ran mutum ɗaya kuma a kashe mutum goma sai na umar cewa wallahi law tamala alayhi ahlu sana'a laqataltuhu jami'an inda mutanen birnin sana'a a ƙasar yaman za su yi tarayya kan kashe ran mumini guda ɗaya ya ce wallahi ranka ta kaf sai na kashe su saboda darajar ran mumini wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa da zawalin duniya ahwanu ala Allah duniya gaba ɗaya ta gushe gaba ɗaya komai na ta ya rubuce ya ƙare shi ya fi sauƙi a wurin Allah sama da a kashe ran mutum mumini in gane wani ba tare da wani haƙi ba haka kawai a zubar da jininsa daga akwai wanda an an zubar da jininsa ya zama hajar to sai mu zo kalman illa bil haq sai da me sai da gaskiya sai da haƙƙi na shari'a ina fata an gane wannan wace raina yake ce mata illa bil haqq kaga an an an hana kasharar mutum mumini an gani sannan an hana kashe ainihin wato kafirin amana wanda ke da alƙawarin zaman lafiya da shi ko wanda ya zo neman mafaka duk waɗannan ba za a kashe su ba ƙa'ida musulunci an gane wannan yawwa ko da su kafirai ne amma suna da wannan alƙawari na Allah da manzonsa idan an zo na kulli alƙawari da su babu dama a ce a yaƙe su ko a kashe su dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an qatila an-nas an umarce ni in yaƙi mutane hatta yashhadu an la ilaha illa Allah haka sun shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma manzon annabi muhammad manzon Allah ne wa yuqimu salata sun tsayar da sallah wa yu'tu zakata sun ba da zakka fa idza fa'alu dhalika idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum don haka an tsare ainihin wato dukiyoyinsu da jininsu gaba ɗaya ya tsira da gare ni sai manzo Allah ta illa bi haqqil islam sai dai da wani haƙƙi na musulunci wa hisabuhum ala Allah hisabun yana ga Allah ina fata an gane wannan to kaga wannan kenan wannan hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantacce wanda al-Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wannan kaga manzon Allah yake ya yi an yi wannan amma sai illa bil bi haqqiha sai da mene haƙƙi na musulunci malam ibnu ashur malam tahir ibnu ashur rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yana cewa akwai laifukan da zai zama illa bil haqqi a kashe mutum misali mutumin da ya bar yin sallah da gangar har lokacin ta ya wuce aka ce yayyaki da gangar to wannan kuji shine a kashe shi ina fata mun gane wannan haka shari'a musulunci ne ke yanki mutumin zai bar sallah da gangar da taurin kai kuma an kashe shi a mai sallah ina fata an gane aje abin ne shi kenan don ce ya gane an gane don bai kai zuwa kafirci ba amma laifi ne wanda a iya mutum haddi a kansa sannan daga cikin illa bil haq akwai abin da ya shafi ainihin wato zubar da jinin mutum musulmai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a hadisin da al-imamu bukhari ya fitar da shi da imamu muslim manzon Allah ya ce la yahilu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalath baya halatta a zubar da jinin mutum musulmi sai dai sai abubuwan nan guda uku an gani sai manzon Allah ya ce at-tayyibu zani bazawari mazinaci wanda ya taɓa yin aure shine bazawari idan yayi zina kai tsaye za a kashe shi in ya ka tsaye da shi zuwa kai sai manzon Allah ya ce wan nafsu bin nafs wanda ya kashe wata rai babu wani abu an gani babu wani haƙƙi na musulunci haka kawai don ta more to shi ma a kama shi a kashe shi sai da hukunsu ya ce wa tariku lidinihi almufariqu lil jama'a mutumin da ya bar addinin sa gaba daya ya kyale jama'ansa ya fita daga musulunci ya yi ridda kai tsaye shi ma wannan idan an kama shi kashe shi za a yi ina fata mun gano jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imani don haka jama'a kun ji shi yasa yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya kiyaye wannan akwai hadisi da Imam Ibn Majah ya fitar shi ma daga hadisin da aka rubuta daga Uthman bin Affan Allah ya kara mishi yadda lokacin da aka tsare sayyidina Uthman a gida waɗannan 'yan ta'adda khawarijawa suka tsare sayyidina Uthman a gida suka hana shi fita masallaci mai sallah sai dai sallah a gida a lokacin da wannan fitina ta taso sai sai sai na Uthman yake gaya musu yace musu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace ni inna naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yahillu yana cewa la yahillu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi thalath baya halatta a zubar da jinin mutum musulmi sai da ɗayan abubuwan nan guda uku sai ya ce rajulun kafara ba'da islami mutumin da ya kafirta bayan musuluncinsa mun ji nawa daya aw zana ba'da ihsani ko yayi zina a bayan ya taɓa yin aure mun samu biyu ko aw qatala nafsan bi ghairi nafs ko ya kashe wata rai ba tare da wata rai ba fa wallahi sai da ku yake musu na rantse muku da Allah ma zaraitu fi jahiliyyatin wala islam ban taɓa yin zina ba a musulunci ko a jahiliya ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه إذ هداني الله ban taɓa tunanin kuma ni in bar addinin musulunci ba in canza addini tun da Allah ya shirya da ni yace wala qataltu nafsan kuma ban taɓa kashe wata rai ba fa bima taqtuluni to dan menene ku za ku kashe ni sai dan ubai yana mun nasiha dan me za ku kashe ni kaga wannan dai ya tabbata cewa mutumin da aka irin wannan to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye a nan Allah ta'ala ya kama da shi wannan kenan jama'a don haka abu na biyu kuma shine wanda ake da alkawari da shi jama'a shi ma haramun ne a kashe shi wanda kulla alkawarin cewa za a zauna da juna lafiya ba za a taba jinin juna ba ba za a kashe juna ba idan yaƙi ya same mu za ku shiga mana in kuma ya same ku za mu shiga muku aka yi wannan alkawarin to wanda ya je ya kashe irin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi jin kunni akan wannan hadisin abu huraira Allah ya kara mishi yadda wanda hadisi ne wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafin sa da ibnu majah hadisi imam tirmidhi kuma ya inganta wannan hadisi yake cewa ala ku saurara man qatala nafsan mu'ahadan wanda ya kashe ran wani kafirin amana له ذمة الله وذمة رسوله فقد أغفر بذمة الله duk wanda ya kashe mutum wanda ake da alkawarin zaman lafiya da shi wanda yana da alkawarin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa za a bashi kariya hakika wannan ya ainihin wato ya lalata alkawarin Allah wanda aka kulla tsakanin shi da wancan mutane manzo Allah ce fala yurah ra'ihatal janna ba zai taɓa jin ƙashin gidan aljanna ba saboda wannan mummunan aikin da ya yi wa inna ri'aha la yujri min masirati 70 kharifa kamshin gidan aljanna ko ana fara jin shi ne da nisan tafiyar shekara 70 to ko nan ma ba za shi ba in ji manzon Allah saboda me ya warware alƙawarin Allah ya warware wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin sa wanda wannan zai iya sa a ce mutum ya zama mutumin banza a ce a yi ɓata ba su yi suna ma mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan jama'a don haka yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ta'ala ya samu dace don haka jama'a kun ji wannan shi yasa Allah ta'ala ke cewa illa bil haqq sai da wani haƙƙi na shari'a wani haƙƙi na musulunci shine idan mutum ya aikata irin wannan abu to sai a ce a taɓa shi ko kuma a kashe shi bayan wannan to menene hukuncin kashe dan fashi dan fashi da makami dan fashin namu yanzu suna da yawa an gane wannan sai mutum ne an sanya barawo mashin ne kuma in je an sa yana yin kisa kaga wannan fashi da makami ne kai tsaye to menene hukuncin kashe su a musulunci dama su ransu in an kashe shi an kashe banza babu abin da zai biyo baya ba ku gane ba misali yanzu ka kama hanya za ka tafi Legas ko za ka tafi Nijar kawai sai barayi sun saba tara hanya in ma dai ta ce ka kai su kidnapping din karshe ma kashe ka ko kuma su kwace dukiyarka kai kuma kana da yadda za ka kare kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ya wanta hadiya tambaya ya rasulullah da barawo zai zo yayi kokarin kwace min dukiyata ni kuma in jage in jajirce yana so ya kashe ni ni sai in kashe shi menene hukunci na manzon Allah ya ce in ya kashe ka ka yi shahada in kuma ka kashe shi ka kashe banza Allah ya kun gane zancen manzon Allah ce jini shi ya tafi a banza saboda ka ba magana a nemi diya ko magana wani abu kuma gwamnati tana iya yanke hukunci a yau a kai majalisa a sa hannu ya zama doka a ƙasa wannan ya je da musulunci a ce kawai an ba jami'an tsaro dama da sun kama ku kashe wannan hukuncin yayi daidai kamar da in bila ka dinga yi in je gwamnati ce ta bada an tabbatar da wane makashi ne an kama shi to a sheke shi kawai shi kenan wannan daidai ne a shari'a musulunci haka musulunci ya ce dama shi nan fashi kashe shi ake gashi ma nan ya karanta mana inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu Allah ke kadai sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzonsa suke ƙoƙarin yaɗa ɓarna a bayan ƙasa hukuncin na farko shine an yi ƙattaro in an kama kawai a kashe au yi sallamu ko kuma a kere su a kama mutum malam a bankare shi a buga mai kusoshi a kere shi a bashi a nan sai ya mutu au su qatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a tsare hannayen su ta saɓani, a tsare hannun dama a cire kafa da hagu aw yunfu min al-ard ko a kore su a gari a kore su a kasar ma gaba daya Allah ke zalika lahum khizyun fi dunya wannan tozarci ne wulakanci ne gare su a duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girma sai illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim sai fa waɗanda suka tuba kafin a kama su ka tawo da motar kana tafiya irin wannan in fashi misali babban mota ce amma a tara a tara ana son ana son a kashe ka mutu fitila ka yi fitila ya ji kaucewa kana zuwa kawai sai ka haushi ka fasa shi kauce abinka shikenan ba komai ba maganan azumi ba maganan ciyarwa ba maganan wata diya dama jinin shi a banza yake saboda yanzu ya fito filin ma'araka ne da za ku yi gaba da gaba yana da bindiga a hannun shi ka ce ka ce za ka yaƙe shi me zai me zai kashe ka zai saboda ka nan ka kashe ka kashe banza haka nan barawo ya shigo gidanka ya zaro wuka ku ta tafir za ana ana buge ni in buge ka ka samu Allah ya baka dama ka kashe shi ka kashe banza ba wani a bakanka Allah ba zai kama ka da laifi ba baka da wani hakki kuma a hukumance da za a ce za a kashe za a kashe ka ko za a kai ka gidan yari to kai da kai ne a gidanka ne aka shigo ka same ka ina ganin wani ko a lokacin kasa ka take ko sai da kika takardu kawai kwarai kwarai Allah ka tsare mana imani zaka jama'a kun ji wannan da akwai wanda ya turo da irin wannan tambayar shi direba ne cewa suna tafiya akan hanyar kan sami irin wannan to yanzu in ya in ya hawo ya kashe shi wasu ce shi sai ya azumi to in ji waye anya ma wanda ya kashe ma musulmi ne kuwa kazan shi wanda ba musulmi ba in ka kashe shi ba maganar wani azumi shi yasa duk ayin tana ta maganar wa huwa mu'min alhali shi mu'mini ne amma kafiri kam ai duk ba wannan zancen biyan diya da sauran abubuwa irin waɗannan misali in bisa kuskure kashe shi tunda waɗancan ayoyi gaba da sun yi magana akan mumini ne mutum ne mumini yana cikin maƙiyanku iyayen shi maƙiyanku ne amma shi musulmi ne sai aka shi bisa kuskure an gane wannan ai ko kuma wanda kuna da alƙawari tsakaninku shi ma mumini ne mun gane zancen ai yawwa da akwai banci tsakanin kunci guda biyu mun yi magana a lokacin da muke tafsirin suratu an-nisa ba sai mun koma da baya ba insha Allah wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta sai dai fa da ainihin wato haƙƙi na musulunci zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun Allah ya ce wannan ana muku wasiya da shi ne gaba daya saboda ku hankalta an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace zaka jama'a yana da muhimmanci kwarai mu kiyaye waɗannan abubuwa ibnu asir yana cewa la'allakum taqiluna ay raja'a an yaqil Allah ya mutane wannan wasiyoyi ne saboda fatan shi su hankalta ay yasiru dhawi uqulin saboda su zama abota hankali لأن ملابسة بعض المحرمات ينبئ عن خساسة عقل yace domin aikata irin wannan laifukan da muka ambata a wannan aya jama'a yana nuna tauyewan hankalin wanda ya aikata irin wannan aiki kamar wanda ke aikatawa mutum ne wanda ba shi da hankali saboda haka ne Allah ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun Allah madaukakin sarki ya dace da mu ina ganin sai bar ayan haka mun samu abin da muka samu Allah ta ce wala taqrabu
ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كذا كوكسنشدو كير مرايا sai dai ta hanyar ƙoƙarin gyara ta illa billati hiya ahsan sai ta hanya ta ƙoƙarin gyara ta hanyar da ta dace hatta ya bulugha ashudda har sai ya kai lokacin da ya kai makwarin karfinsa sai ya kai lokacin cikar hankali wa awful kayla wal mizana bil qist ku cika ma'aunai na awu ku cika ma'aunai na awan nauyi bil qist da adalci لا نكلف نفسا إلا وسعها باما دورا وري سيء بن ذات يدوك وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى إذا ذاك إذا شيء كفتي مغانا كآدل شيء كفتي إذا شيء نجسيا ولو كان ذا قربى هو كودا وند ذا كفتي جسيا أكنتا مغزن شيء وبعهد الله أوفوا القول أن لكما كتكاشي ذلكم وصاكم به waɗannan an yi muku wasiya da shi ne umarni mai ƙarfi la'allakum tadhakkarun dan ku wa'azantu ku sami faɗakarwa da wa'azantuwa ga barin waɗannan ayyuka al-imam al-hafiz ibn kathir Allah madaukakin sarki ya dukansa a cikin tafsirin sa yana cewa an ya kawo riwaya daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda shi da mahaifinsa yana cewa lamma anzala Allah wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan yayin da wannan aya ta sauka wa la taqrabu mal al-yatim kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da za a gyara ta da kuma fadin Allah ta'ala innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman lalle waɗanda suka ci dukiyar marayu ta hanyar zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara kadai suna ciwa cukkunan su wuta ne وسيصلون سعيرا جسنوا ذات زوجا سعيرا yace fanqalaka man kana indahu yatimun duk wanda ya zama yana da marayan da ke rikewa a hannunsa sai su kama hanya su tafi fa'azala ta'amahu min ta'amihi wa sharabihi min sharabihi sai kowa ya je kawai sai ya raba abincin da na maraya da akwai abincin maraya sai ya ringa dan ɗebo na marayin sai a ɗebo na mutanen gida sai a haɗa a dafa a kunya ɗaya to sai a ɗiba ma kowa sai a ba kowa ya ce kushi to sai sabai ke ganin cewa kai in ba ka ce haka to wata rana fa za a iya a dafa abincin nan kila a bashi ya ci bai kushi ba ko bai ci ya kushi ba kila hakki ya taɓa hawa kanmu sai zama ci dukiyar maraya ta hanyar mene ta hanyar zalunci sai aka raba abincinsa da abin shansa ya zama komai za a dinga yi masa nasa daban a gidan فجعل يفضل الشيء من أكل يفضل الشيء فيحبس له فيحبس له حتى يأكله sai a dinga taskace masa wani abu a fifita masa nasa a aje masa har sai ya ci wa yufsid ko kuma ya bata fashtadda zalika alaihim sai wannan abin ya zama ya musu tsanani suna ganin ai ba zai yi ba abinci kullum a ce a dafa a gida kuma sai an dafa wa maraya tashi daban nashi daban gaskiya wannan akwai nau'i na wahalarwa me ya faru sai suka kama hanya fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ambatawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan labari fa anzala Allah sai Allah ya saukar da wannan aya wa yas'alunaka 'anil yatama kuma suna tambayanka game da marayu yaya za a yi wajen riƙe su yaya za a yi wajen kyautata musu da kiyaye dukiyarsu ƙul ka ce da su islahun lahum khair kyautata wa maraya wannan alheri wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum to in kun hada abincin ku da nasu gaba ɗaya an dafa an hada abin shan ku tare da naku an ba su sun sha sun koshi fa ikhwanukum ya yan uwanku ne amma ku sani wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san wane ne yake nufin yin barna Allah kuma ya san wane ne yake nufin yin gyara ولو شاء الله لأعنتكم الله يشي دا الله يكو دا يا وهل شيكو دا يا تسألن تامكو أو أي غري أشي قومي نمرا يشي أما سدبا إن الله عزيز حكيم للي الله تعالى مبوايني قوم أوجي قال يشي فخلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم وشرابهم بشراب وشرابهم بشرابهم sai ya zama an koma an cakuɗa abincinsu da abincin marayu abin shansu na marayu gaba ɗaya ana ba su bai ɗaya kenan abin da ka hana shi ne mene zalunci ka cinye dukiyar marayu kafin ya girma don wani ba a gane cewa ma yana da alaƙa da wani sai ubansa ya mutu musamman idan uban mai maiko ne ko shi kyau wallahi billahi kun ga yanzu ba dai mu da iyayen da ba ba ku da iyayen da suka kai mu saboda haka ni dukiyar yaran nan a bani ne zargi a wurina sun ci gaba da ya mutu ana ɗan samun kaza da kaza amma ko da ya faɗi wannan magana a ransa yana jin cewa yana son ya ci dukiyar ta hanyar barna mun gane wannan amma misali da zai saya wa shi marayan dabba da nufin a yi kiwo wannan dabbar ta yi mai ta ƙara nama a sayar a samu riba sai dabbar ta mutu yanzu ya za a yi shi kenan ba komai dama hasara tana kan kowa mun gane wannan amma ka san dabbar ba ta da lafiya tun kafin ka saye ta ka san filin in ka saya bai da daraja kila gwamnati za ta kwashe da gangar sai ka saya saboda ka ce la'ada ka ci kaza ka ci kaza karshe abin yanzu ya lalace to din ka kai rufin yin barna ke Allah ce illa billati hiya ahsan shi yace wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru Allah ce kada ku ci dukiyar marayu ta hanyar barna wa bidaran an yakbaru ku yi maza ku cinye ta da wurwuri tun kafin su girma Allah ce kada ku yi haka ƙa'ida faman kana ghaniyan falyasta'fi wanda ya zamto mawadaci ne to ya kane ya kane gaban cin dukiyar maraya wa man kana faqiran wanda kuma ya zama talaka ne bai da abin da zai ci falyakul bil ma'ruf to yanzu kuma ya ci wannan dukiyar da kyautatawa alaka fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alaihim idan kun zo mai da musu dukiyoyin su ku kafa shaidu to ku zo jama'a wannan dukiyar ta yaran nan shi shekara kaza kenan ana juyawa ta zama kaza ta zama kaza yanzu ni ladan wahala na shine kaza ga nawa na ce wannan dukiyar gaba ɗayanta wannan miliyan ɗari da kaza na marayawa ne shikenan ka gama ka ko yawa amma in yayi hankali kenan in yayi hankali kenan bai hankali ba ba yawa ka san akwai wanda ke kaiwa har shekara arba'in ma bai hankali ba wannan hatta ya budo a shudda hakin malamai malamai tafi sun yi ta magana a kai tsakanin imam abu hanifa tsakanin imam shafi'i imam malik imam ahmad da sauran malamai an yi tattauna me ma'anan hatta ya bulugha ashudda aka ce sai a ɗauki wani bangaren dukiya a bashi misali an mutu an ban masa miliyan ɗari ta ɗauki miliyan ɗaya ka bashi to ga wannan kaɗan fara sana'a mu gani kawai ana bashi kuɗin kawai sai aka ya je kawai ya siyo katuwar rediyo tiyata ya kai ɗakinsa a farko kenan ya je ya sa bulɗin kuna eh ya ma budurwansa ramadan basket ya kashe mata kamar naira dubu ɗari uku ya yi wannan kai da ka baka juya su ka bane bai hankali ba daga sauran ba za a ce a bashi kayansa ba ai ya balaga a ba maganin balaga ba ne daman ce hatta idza balagun nikaha har sai sun kai lokacin yin aure amma ko sun yi auren Allah ta fa in anastum minhum rushdan idan kun ga kimtsi tare da su sun shiryu sun kimtsu yadda dukiyar ba za su lalata ta su balbanta ta ba to sai a ba su amma in ba shi da hankali an gida yau to bai kamata a bashi dukiyan a hannunsa komai yadda yake so a bashi ya juya ba za a bashi ba sai a nemi dan kasuwa mai amana a bashi kuɗin yana juyawa riban ana cirewa ana bashi ko yana rayuwa saboda la shakka in aka bashi zai mai zai ragargaza zai barnar da kuɗin a rasa ma mai yayi dai yanzu in ka bashi naira miliyan ɗaya ka bashi kashi uku wala wala ta ƙare kaf to kuma akwai wanda shi a rayuwarsa bai taɓa samun dubu ɗari biyar ma tashi ba a dunkule amma a haka ya mallaki fili a haka ya mallaki gida a haka ya mallaki abubuwa da yawa na rayuwa ko ba ka bane ba ko a masallacin nan na san akwai wanda bai taɓa rika dubu ɗari biyar tashi da kai ta kashin kansa ba ko ba mu suna nan ma da yawa mun gane wannan aiki to kaga wannan ya za a yi a ɗauki dukiya a bashi ya lalata a'a ba za a yi haka ba ba za a yi haka ba abin da za a yi shine sai an gwada an ga yayi hankali wasu malamai ba ce a shuddahu ai shine ya kai shekara arba'in aka ce to ai ko ya kai arba'in din in dai ba shi da hankali ka san akwai wanda sai kai hamsin ma bai da hankali wallahi malam akwai wanda sai shekara hamsin bai da cikakken hankali kila sai dai in ya kai sittin ko Allah ya kiyaye eh to kaga wannan sai dai ba za a bashi dukiyar ba sai a cigaba da juya mar abinda aka yi a saya mishi shaya a wani kamfani duk abin da aka yi kamfani ana turo masa dividend shi kuma yana samun kaman albashi ne a wata duk riban da aka samu ana bashi yana yin cefane yana ci da ƴaƴansa yana harkokin na rayuwa kaga wannan ya fi masa alheri don shi idan aka bashi kuɗin a karan kansa ba zai iya juyawa ba ba zai iya ainihin wato alkinta su ba da haka ba daidai bane a ce a bashi jama'a mun gane wannan ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى yabluga ashuddah haka Allah ta'ala ya ce har sai sun kai lokacin da ainihin wato za su kai makwarar karfin su Allah ta'ala ya kama dashi da haka wannan kenan ba na son yawaita magana akan wannan dan maganganun da malamai suka faɗa a nan wurin lalle lalle yana da yawa kware da gaske amma insha Allah ta'ala za mu dan ambato wani bangare daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa saboda ainihin wato wannan misali imamu bagawi a tafsirinsa معالم التنزيل لنا شيوا حتى يبلغ أشده اتقال الشعبي ومالك الأشد الحلم كتشيني بلغة حتى يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات في أنفار تامة لادا أنفار تامر الهكي أبو العالية الرياهي يتشوى حتى يعقل وتجتمع قوته abin da nufi a nan har sai ya samu cikar hankali kuma ƙarfinsa ya gama cika a wani fasar kamar ta fi daidai ko yawwa kwarai da gaske wasu wasu kenan wasu malamai suka ce irin su alkalbi suka ce a abin da ke yi da al'ashuddu shine shekara ashirin da takwas wajen shekara ashirin da talatin da takwas shine wannan shekaru wasu malamai suka ce shine shekara ainihin wato arba'in almuhimmu dai a yaushe ne za a maida masa da wannan dukiyar magana wata sifirin jaye ta yayi hankali ina fata an gane wannan shi imamu ya faɗa cewa la taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan ala al-abad hatta yablugha ashuddahu fadfa'u ilayhi malahu in kana rashidan kaji in shartiya in ya kasance shiryayye ya riga ya shiryu to wannan shikenan jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sake da da mu Allah ta'ala ya ce wa auful kayla wal mizan bil qist idan kun tashi ku cika ma'aunai na awo ku cika kayan nauyi na awon nauyi da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma kallafa wa rai sai abin da za ta iya misali yanzu zai yi idan ka zo ka auna mutum taki ko ka auna mar masara ko dawa a ce abin da ka sa a mudin farko adadin yin kwayoyin shi kasa na biyu wa zai zama ya kirka kaga wannan Allah ya bai sanya maka ba kai dai kai abin da sunan shi cika ka juye kawai shi kenan Allah bai daura maka cewa sai ka baki ka kirdi ka kirga ɗaya bayan ɗaya ba dan wani zai wahalar Allah ke la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana to ku yi gaskiya cikin zance wajen hukunci da ba da shaida ina fata an gane wannan wajen hukunci da bada mene bada shida walau kana za qurba ay walau kana al mahkum al mashhud alayhi za qaraba ko da wanda za ka ba da shaida a kansa ko ka yi hukunci a kansa kuna da kusanci na jini to ka yi gaskiya kaka ce saboda ɗan uwanka ne kada ka ce saboda mahaifinka ne kada ka ce saboda ƙaninka ne kaka ce saboda yayarka ce ko ɗan yayanka ne bar ka yi zalunci bar ka yi ƙarya wannan bai halatta ba wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba Allah ya ce wa bi ahdillahi awfu game da alƙawarin Allah kuma ku cika an gane wannan yawwa ku cika alƙawarin Allah menene alƙawarin Allah tambaya ne akwai wani mai magana menene alƙawarin Allah hmm? ma'ana duk wata wasiya duk wani umarni da Allah ta'ala ya muku to wannan alƙawarin Allah ya tsakanin shi da ku ne cewa za ku buta masa zaka dukkanin shari'o'i kayi sallah kayi azumi kayi biyayya ga Allah kayi biyayya ga iyaye ka sada zumunci kayi kayi kayi nafiloli kayi dukkanin ayyuka na alkhairi kyautatawa ka nisanci dukkanin laifi wannan alkawari ka ɗauka wa Allah tun kana gadan bayan annabi Adam wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin saboda haka wannan ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya rike alkawari tsakanin mu da shi baki daya an gane wannan sai annan kuma sai Allah ce la'allakum tadhakkarun saboda ku wa'azantu ibn kathir ce ai tattairuna wa tantahuna amma kuntum fihi qabla hada ma'ana ku wa'azantu sannan ku hanu gabar waɗannan ababe da kuke aikatawa kafin wannan umarni ya sauka daga Allah an gane wannan wasu malaman sun karanta la'allakum تذكرون بتشديد الذال an gane dindi ma'ana ɗaya ce Allah maɗaukacin zake samu dashi yawwa da yawa daga cikin mutane kafin kaman Hamza da Kisa'i da Hafs suna karanta tazakkaruna su kuma sauran ba bi tashdidiha ina fata an gane wannan saboda haka wannan yana da muhimmanci jama'a kwarai daga cikin mu kiyaye waɗannan wasiyoyi na Allah subhanahu wa ta'ala في وصية تكشي تشهد وأن هذا صراطي مستقيما سيجلوك شم يقري إن شاء الله تعالى أن لا تنبو به في مكان وصية تقوم كما تكشي أتمنى أن هما تبجين ألا مجي رؤية لا تدم لأخير الدنيا دلاهرة سنيا من الاستنباين سواء ديكي قولا ديكي يدان ألا من رؤونك سنيا الجنة ثم كما قريبا كلا ألا كأمسى من أدعو إمو لأذم لطيوان جرم يا ألا من رؤونك كاو من سوكي a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ta'ala ta sauƙaƙa mana wannan yaƙi da ake gudana tsakanin ƙasan Iran da sauran ƙasashe Allah ta'ala muna fata Allah ka baiwa addinin musulunci rinjaye Allah ka baiwa addinin musulunci rinjaye ya Allah duk wani azzalimi Allah ka karshe ya Allah duk wani azzalimi Allah ka ragargaza shi duk ƙarfin da suke da shi Allah ta'ala ka dakushe kwakwalen wajen yin amfani da shi Allah muna roƙonka yankin mu na arewaci muna fama da matsaloli na tsaro Allah ta'ala ka tsare mu da tsarewarka Allah ka kare mu da kariyarka waɗanda ke yin wannan laifuka waɗanda ba su da tunanin canzawa su ba su daina Allah muna roƙonka ya Allah kai ne ubangijin su ka san abin da suke ya Allah Allah ka zare wa rayuwar tallafi Allah ka jarabce su cutukan da ba shi da magani Allah muna roƙonka haɗa su da azzaliman da suka fi su gama da ku Allah muna roƙonka ka ragargaza su ka watsa ne su ya rabbal alamin waɗanda suka kama su hannayensu kuma Allah ka kubutar da su baki daya Allah ka kubutar da su ya Allah duk wanda ka ba shi jagorancin al'umma yake son ya kawo gyara ya tallafa ma rayuwarsu ya musu aiki don samun ci gaba ya sauke nauyin shugabancin da Allah ya daura a kansa Allah ka taimake shi Allah ka ba shi kun sauke wani nauyi a kansa wanda kuma ya riƙa saboda morewa da jin daɗi ya gallaza wa al'umma ya shaƙe maƙogwarin talakawa ya tace dukiyoyinsu Allah muna roƙonka Allah ka kwace wannan mulki a hannunka ya Allah wanda ya matsa mana Allah ka matsa mishi wanda ya kunna wani wutun fitina Allah ka kona shi da wutun fitinarsa Allah wanda ya gallabi mu Allah ka gallabe shi ya Allah wanda ya ainihin wato cutar da mu Allah ta'ala ka cutar da shi da sama da abin da ya mana ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka ba mu kariya marasa lafiya mu Allah ta'ala ka ba su lafiya abin da na faɗa daidai Allah ta yi rai a cikin lada wajen kuskure Allah ta'ala ya sa mu ya gafarta mana baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته